الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد عباد الله فقد من الله عز وجل علينا حيث يسر لنا حضور افضل الشهور شهر الصيام شهر القران شهر القيام شهر الجود والكرم شهر إطعام الطعام شهر الإذك من النيران شهر يعقبه الإكثار من صلة الأرحام وهو شهر كجامعة متشعبة الكليات لها لها تخصصات فائقات لا توجد في غيرها فالفائز فيها من تخرج منها ولازم جميع موادها الدراسية فجميع موادها موجودة قبل حلولها وكذا بعد إدبارها فخريجها هو المسلم التقي البار وموادها العبادات المتنوعه من صلاة وقيام وتلاوة القرآن وبر للوالدين وطعام وإطعام الطعام وهذه العبادات من لوازم المسلم إلى اللحظة الأخيرة من حياته كما أمره ربه جل في علاه قائلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وهذا وهذا نفس أمره المؤمنين حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فلا ينقطع عمل المسلم واجتهاده في طاعة ربه بانقطاع شهر من الشهور أو مفارقة ضيف نزل عنده بل عمله مستمر إلى حين إدراك الموت بابه إلا ما خلف من علم نافع ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع, ينتفع به أو ولد صالح يدعو له عباد الله هل ينقضي الصيام بانقضاء شهر رمضان أو هل ينقضي قيام الليل بعد انقضاء شهر رمضان؟ هل تنقضي النوافل الرواتب بانقضاء شهر رمضان هل تنقضي تلاوة القرآن وتدبره وتفهمه والعمل به لانقضاء شهر رمضان هل ينقضي البذل والأضاء والإنفاق في, في الجود في وجوه الخيرات بانقضاء شهر رمضان الجواب لا بكل التأكيد فالصيام لا يزول لا يزال مشروعا في ايام السنه الا ما استثني منه ولله الحمد والمنه وقد حث المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه على صيام بعض الايام مع ذكر فضلها فقال في الصيام عموما من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا متفق عليه فمن تلكم الصيام صوم ست شوال ففي صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه, أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر قال تعالى في سورة الأنعام من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ثانيا صيام ثلاثة أيام من كل شهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله صحيح مسلم وأمر عبد الله بن عمرو بن العاص بذلك قائلا وصم من الشهر ثلاثة, ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر انظر الصحيحين قال ربنا الرحمن من جاء بالحسنة فله خير منها وصيام ثلاثة من كل شهر من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه والأولى أن تكون أيام البيض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بذلك انظر الصحيحين رابعا صيام يوم عرفة قال صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية وهكذا عباد الله لا تنقضي يعني الصلوات بعد انقضاء رمضان قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وقيام الليل يجعل العبد من الصالحين قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر ويصارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وهو من صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قال تعالى بعد هذه الآية والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وهو من سمات المتقين قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجؤون وبالأسهار هم يستغفرون وهذا وقت نزول الله تبارك وتعالى كما في صحيح البخاري وهو ضمن عقيدة الفرقة الناجية يقول الناظم وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمده إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول على مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنه روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا وقيام الليل عباد الله أفضل الصلاة بعد الفريضة ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل عباد الله وبعد الصلاة الليل هناك عبادات التي أمر الله بها بعد رمضان وفي رمضان فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا بفعلها ويستغفر لنا ذنوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan jiddana da kirari sun tabbata ga Allah muna gode wa Allah muna neman agajin Allah da taimakonsa da gudunmawarsa a cikin dukkanin harkokinmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirye shi shine cikakken shiryayye da ni da ku Allah ya shirye mu baki ɗaya ya ku bayin Allah ya ku waɗannan fuskoki masu daraja hunaka su'alun akwai wata tambaya wanda ya kamata tambayoyi aƙalla guda biyar aƙalla wanda ya kamata mu dinga yi wa kawunanmu ko mu yi wa kawunanmu a wannan lokaci tambaya ta farko shin azumi shi kenan ya ƙare bayan ramadana ya wuce tambaya ta biyu shin shi kenan ƙiyamun laili da sallolin na filfili sun ƙare bayan ramadana ya wuce tambaya ta uku shin na filfili da ake yi na rawatib sun ƙare shi kenan saboda ramadan ya wuce tambaya ta hudu shin karanta alkur'ani da fahimtarsa da kuma aiki da ayoyinsa sun kare kenan bayan ramadan ya wuce tambaya ta biyar shin kyauta da alheri da sadaka da taimakon bayi ya tsaya da tsayawar ramadan ko kuma a'a abin zai ci gaba ne bisa ga ainihin wato nasoshi na ayoyi da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sallama hakika waɗannan ibadu gaba ɗaya ba su wuce ba ba su kuma ƙare ba ana buƙatar mutum ya lizumce su balma aka ce shi ramadan ya zo ya tirenin wa mutane ne dangane da waɗannan ibadoji da muka ambata da ma waɗanda ba mu ambata ba Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a cikin alƙur'ani ya faɗa wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa wa abudu rabbaka hatta ya ati yakal yaqi kai ta bautawa Allah har sai mutuwa ta zo maka kaga kenan ba ramadana ba ba kuma sauran wata ba kowanne wata ana so mutum ya dage da yawan bauta ga Allah subhanahu wata'ala azumi bai kare ba bayan ramadan ya wuce akwai azumin muka da yawa daga ciki akwai azumin sittu shawwal na samu malam abdul qadir yana gabatar da ainihin wato bayani a kansa wanda hadisin abu ayyub al-ansari Allah ya haɗa mu da shi a aljanna to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim annabi ya ce duk mutumin da ya azumin ramadan sa'annan ya biyar da azumi guda shida a bayansa to yana nan kamar wanda ya azumin zamani ko sensuwari guda wanda malamai suna lissafa haka da cewa dama kaya azumi guda talatin to idan kai ainihin wato guda shida ka hada to shikenan ya zama wato kamar ka shekara kenan kana azumi ko wani abu dai makamancin wannan Allah ba mu da ikon yi sannan akwai azumin kwanaki uku a kowanne wata ana buƙatar musulmi ya lizumci waɗannan azumin muka musamman ma ayyamul bid shine ranaku na tsakiyar wata sha uku sha hudu sha biyar waɗannan kwanaki annabi sallallahu alaihi wasallama yakan azumce su kuma yakan kwaɗaitar da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama su azumce su kamar yadda ya zo cewa ya gaya wa abdullahi ɗan amru ɗan as ya ce wasu mina shahari thalathatu ayyamin ka yi ƙoƙari ka ainihin wato ya azumin kwana guda uku a kowanne wata sai ce fa innal hasanata bi ashri amsalha domin kowanne guda ɗaya za a baka goma kwatankwacinta yana kwaɗaitar da sahabbansa akan haka kuma yace idan kai haka wa zalika siyamu dahari to wannan daidai yake da azumin wato zamani guda ko shekara guda Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin wata aya yace man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wanda yazo da kyakkyawa za a bashi mafi alkhairinta ya zo cewa ainihin wato azumi guda uku nan annabi yakan yi wasiya da su domin ya an samu a cikin sahihul bukhari da muslim cewa ya yi wa abu huraira wasiya da su sannan akwai azumin ranar arfa wanda manzo Allah ya ce yana kankare shekarar da ta wuce da kuma wacce za ta zo akwai azumin ranar ashura ko tasu'a da ashura wanda ya ce yana kankare shekarar da ta wuce zunubinta gaba ɗaya akwai azumin ranar litinin da alhamis waɗannan aisha allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata aminci da yarda ta ce annabi ya kasance ya taharra su yamal ithrain wal khamis nabi yakan yi ƙoƙarin azumin ranar litinin da ranar alhamis haka imamun nasa'i ya rawaito da ibnu maja muhammad nasiruddin albani ya tabbatar da ingancin hadisin a cikin sahihu targhib wa tarhib allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus to haka nan kuma ana so mutane su dinga yawan qiyamul layli bai kamata mutum ya bar qiyamul layli kawai saboda ramadana ya wuce ba wannan ba karamar halaka bace ya zo daga mugiratu dan shu'ba Allah ya hada mu da mugira a jannatul firdaus yace in kana nabi sallallahu alaihi wasallama la yaqumu hatta wato annabi ya kasance yakan yi qiyamul laili har kafafunsa su kumbura kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da ai wannan ibada tsawon rayuwa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce shi da haka inda yake ce masa aqimus salata liluki shamsi ila gasaqil laili wa qur'an al-fajr wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda سنيت ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سنيت مس يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا malamai suka ce kiyamun laili yana sa bawa ya zama salihi ko da da mutum banza ne tambaɗaɗɗe ne yakan dawo kan saiti idan yana kiyamun laili kuma suka ce alamar mutum yana ba munafiki bane kuma ba yana yin abu dan mutane ba shine mutum a samu yana qiyamul layl saboda qiyamul layl ita ce kaɗan ɗaya daga cikin ibadun da ba wanda ya san kana yi sai Allah subhanahu wata'ala a wasu lokuta ko iyalanka da suke gida ba sa sani kana tashi kana yi musamman idan ya zama a makwancinka daban da nasu a lokacin da za a kwanta bacci to wala Allah sai ka tashi ka yi wasu abubuwa na ibada musamman kyamun laili ba su ma san kana yi ba magabata sun kai matakin da suka yi shekara da shekaru suna bautar Allah cikin dare wallahi hatta matansu da ƴaƴansu ba san suna yin waɗannan ibadu ba daga ciki akwai kyamun laili tana daga cikin ibada da take tabbatar da bawa wato cikakken mai bautar Allah ne tsakaninsa da Allah domin a wannan lokaci ba wanda ke ganinsa balantana ya burge wani ko ya dinga jin wani ya ga kyawun abin da yake yi Allah ka ba mu iko Allah maɗaukakin sarki ya yabi hatta ahlul kitabi akan karanta littafin Allah cikin dare da kuma sallah sai su sawa'an ba ɗaya suke ba min ahlul kitabi ummatun qa'imatun a cikin ahlul kitabi akwai wanda al'umma ce mai tsayuwa ya tuluna ayatin lahi ana al-laili wa hum yasjudun suna karanta ayoyin Allah wato a cikin duhun dare suna sujuda ga Allah Allah ya ce yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat suna imani da Allah da ranar karshe suna umarni da mai kyau suna hana mummuna kuma suna gaggawar aikata alkhairi Allah ya ce ula'ika minas salihin ko ula'ika minas salihin waɗannan suna cikin mutanen kirki yana daga cikin siffofin bayin Allah na gari alladhina yamshuna 'alal ardi haunan wanda suke tafiya cikin doran ƙasa cikin nutsuwa a wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama idan jahilai suka gamu da su sai su ce musu amince tabbata gare ku ba sa ainihin wato hayaniya sai Allah ya siffanta waɗannan bayin Allah da cewa walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama su ne suke kwana ga ubangijinsu suna yawan sujuda suna tsayuwar dare saboda haka kar mutum ya wasa da wannan tsayuwar dare saboda wai ramadana ya wuce ya daina ta wannan halaka ce kwarai da gaske musamman idan a cikin ramadan din ka yi ta yi to alama ta an karɓi ramadan ɗinka shine a ga ka ci gaba da yi bayan ramadan ya wuce yana daga cikin siffar masu tsoron allah kiyamul layl allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun masu tsoron Allah suna cikin aljanna da maremarin ruwa na nono da na zuma da na madara da shauransu Allah ce akhiri na ma'atahum rabbuhum suna masu runguma da karɓar abin da Allah ya ba su na alheri a ranar tashin alkiyama a cikin aljanna Allah ka sa mu cikin waɗannan mutane daga cikin siffar su Allah ya ce kanu qalilan min al-layli innahum kanu qabla zalika muhsinin sun kasance suna kyautatawa kafin wannan rana ta kiyama sai Allah ya siffanta su da cewa kanu qalilan minal layli ma yahja'un kadan ne daga cikin dare suke kishin gida su yi bacci wa bil ashari hum yastaghfiruna daidai lokacin suhur ko idan dare ya ainihin wato raba tsakiya ko ya gangara sukan tashi su ta ainihin wato a sujjada ga Allah suna bautawa Allah suna istighfari suna sallah suna salati a kuma wannan lokaci ne na karbar addu'a wani mawaƙi yana cewa wa kul yanzu jabbaru fi kulli lailatin ka ce musu Allah yana sauka a kowanne dare bila kaifa jallal wahidul mutamaddahu ba tare da kaifiyar yadda Allah ke sauka ɗin ba ba tare da mun siffanta sauka irin ta kaza ko ta jirgi ko ta mota ko ta mutum daga bene ba a'a sauka ya liku bi jalalihi subhanahu wa ta'ala saukar da ta dace da Allah subhanahu wa ta'ala ila tabaqid duniya ya munnu bi fadlihi Allah yana sakwa wannan saman ta duniya da muke kallo yana yada falala da alheri yana yi wa mutane alheri fatuhraju abwabus sama'i wa tuftahu wannan bawan Allah ya ce sai a buɗe ƙofofin sama a ainihin wato wangale su gaba ɗaya a wannan lokaci da mutane suka tashi cikin ƙiyamun lai ya ƙulu ala mustaghfirun yalqa gafiran Allah zai ce ina mai neman gafara ya gamu da mai mar gafara shine Allah wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu da mai kwaɗayin alheri da arziki da tagomashin duniya da lahira yanzu nan aimar karaskiya da wannan abu wannan bawan Allah ya ce rawa za ka ƙaumin la yuraddu hadithuhum wanda suka rawaito wannan magana su ne wasu mutanen da bai yiwuwa su ce rawahu a ce bai inganta ba irin su Bukhari da Muslim yace ala khaba qaumun kadzabuhum wa qubbihu waɗanda suka ƙaryata waɗannan mutane wallahi sun taɓe sun shiga uku sun lalace dan haka dai a qiyamul layli babbar ibada ce jama'a mu yi kokari mu dage da ita bayan wato azumi ya wuce daga ciki ana buƙatar mu dinga karatun alƙur'ani kar mu daina karatun ƙur'ani wai dan ramadan ya shuɗe wa tadabburihi wa tafahumihi da kuma fahimtarsa da lura da ayoyinsa la yanqati'u bin qita'i ramadan bai kamata wannan ya yanke saboda ramadan ya yanke ba a'a ana buƙatar ainihin wato hakan ta ci gaba a kowanne lokaci a kowanne yanayi a kowanne hali annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ka karanta harafi ɗaya kana lada goma ya ce ba na ce muku alif lamim harafi ba sai dai alifun harafi ne lamun ma harafi ne mimun ma harafi ne ya tabbata kamar yadda al'imamu ibn maja ya fitar da hi muhammad nasiruddin albani a cikin sunani sahihu sunani sahihu sunan ibn maja ya inganta hi daga anas dan malik allah ya haɗa mu da anas a jannatul firdaus annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna lillahi ahalina minan nas Allah yana da iyalai a cikin mutane sahabbai suka ce manhum ya rasulallahi suwaye iyalan Allah Allah yana da iyalai suwaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hum ahlul qur'an ahlullahi wa khassatahu su ne masu karatun qur'ani iyalan Allah ne ke bantattu ne a gurin Allah saboda haka ka tsinduma kanka cikin masu karatun qur'ani ba sai ka haddace ba ba sai ka ainihin wato karanta shi duka ba faƙara'u ma ta yassara min alƙur'an lace ku karanta abin da ya sauwaƙa na alƙur'ani walaƙad yassarna alƙur'an lidhikri fa hal min muddakir Allah ya ce mun sauwaƙe wannan ƙur'ani dan a karanta dan a fahimta ina masu buƙata Allah ya ce zan ba su ana samun ceto da wannan alƙur'ani jama'a yi ƙoƙari mu ainihin wato karance shi domin mu samu yardar Allah subhanahu wa ta'ala mu samu ainihin wato a amincin Allah a gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko ya kuma ya kuma datar da mu akan karanta shi daga cikin abin da ake bukata mu kula da shi a wannan lokaci shine albazlu wal judu wato kyauta da alheri wal infaq da ciyar da mutane domin wannan abu baya wucewa wai dan Ramadan ya wuce balma a wasu lokuta akan shiga tsananin da ya fi na ramadan ɗin da aka baro domin a cikin ramadan tun da an ɗaure shaiɗanu za ka ga hatta marowata sukan yi ƙoƙari su yi kyauta da alheri hatta waɗanda da ba sa iya sadaka in ramadan ya zo sukan yi sadaka to amma in ramadan ya wuce wasu sukan daina to sai kuma mabukata su sake shiga wani hali sama da wanda suka baro to yana da kyau kenan mu zama mun yi istimrarin albazul wal judu wal karamu wal'ata fi sa'ir shuhur a sauran watanni mu tabbatar da cewa muna aiki na yada alkhairi da baza alheri da baza kyauta da baza sadaka a cikin sauran watanni saboda ana da buƙatar haka kamar yadda ainihin wato a malamai suka faɗa Allah maɗaukakin sarki a ya faɗa mana a cikin farkon suratul baqara yace alif lam zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sai ce alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna a Allah ya yabi waɗanda suke cire dukiyarsu suna taimakawa ya jinjina wa al'amarinsu Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato kwaɗaitar da bayan Allah akan taimakawa Allah ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ka masali habbatin ambata sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim in ka bada guda ɗaya Allah sai ninninka maka wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqina abinda kuka cire na alheri kuka bayar Allah zai mayar muku gurbi kuma sannan shine mafi ainihin wato alherin masu rubanbanyawa masu kuma azurta bayi saboda haka mu yi kokari mu ci gaba da wannan kyauta a ya ishe ka, ka gane kyauta da alheri da tsayawa cikin bukatun mutane ba karamin alheri bane annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wallahi na tafi domin biyan bukatar wani musulmi biyan bukatar wani musulmi da yake cikin wata damuwa na shige gaba na jagoranci zuwa don ya samu biyan bukatarsa ko ni in bashi ko in je in masa hanya a bashi annabi ya ce khairun wannan ya fi min alkhairi min an a'ata kifa fi hadhal masjidi shaharan sama da na yi itikafin wata guda a wannan masallacin nawa yana nufin masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan maganar jama'a ba karamar magana ba ce ba karamar magana ba ce wato masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama idan kai raka'a ɗaya kai individual ba manzan allah ba na fata an gane kai as individual in kai sallah raka'a ɗaya sai mutum ya yi raka'a dubu a irin masallatan wannan kafin ya kama kalada wannan fa ba wai annabi ba annabi kan ba a san iyakacin ladan shi ba jama'a amma annabi ya ce ya wuce gaba wajen biyan bukatar wani ya taimaki wani ya agaza wa wani ya cire wani daga damuwa ya fi masa alheri sama da ya yi itikafi itikafi fa jama'a itikafi na farko kalli ibadar kalli mai yin ibadar huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu jama'a abu na biyu ko na uku a masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a sauran masallatai da ka sani ko na sani ba a'a masallacin manzon Allah wanda shi ne na biyu a duk duniyar musulunci gaba daya annabi ya ce wallahi gara in tafi in je in wuce gaba in taimaki wani saboda na zauna a masallaci na na itikafin wata guda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ba karamin alheri bane mutane sun bar abubuwan alheri da ya kamata su dinga yi don neman yardar Allah sun kuma suna yin abubuwan da ba su da muhimmanci itharu ghairil muhimmi suna fifita abin da bai da muhimmanci ka biya wa musulmi ɗaya bukata in ji manzon Allah ka wuce gaba a yaya damuwar mutum ɗaya annabi ya ce ya fi ne itikafin wata guda a masallaci na Allah ka ba mu ikon fahimtar wannan magana ka ba mu ikon aiki da ita saboda haka kyauta da alheri jama'a bai ƙare ba bai wuce ba yanzu ne ma ake so a mai da hankali jama'a mutane suna cikin damuwa suna cikin matsaloli ga al'amuran ƙasa suna ƙara damewa muna addu'a Allah ya kawo mana sauƙin waɗannan masifu su kuma shugabanni Allah ya ba su basira su waiwaito su kalli matsalolin da al'umma take ci cire-ciren abubuwa na tallafi da ake wallahi yana ƙara jefa mutane cikin masifa jama'a cire tallafin mai an ƙara kuɗin waye an ƙara kuɗin waye an ƙara kuɗin waye yanzu an ƙara kuɗin wuta kuɗin wutan na ranar muna magana da malam ahmad ina cewa mai biyan irin kamfanoni don wannan abun tasirinsa zai biyo baya ne sai nan gaba kaɗan jama'a yanzu ba za a gane illar da ke ciki ba amma zuwa wasu watanni Allah ya sauwake ba fata muke ba amma zai iya zama wa mutane matsala kuma still saboda kamfanoni da suke amfani da wutar wajen yin abubuwa yanzu kudaden wutar su zai nunnunku mai biyan miliyan biyu zai biya kusan miliyan takwas ko goma mai biyan miliyan shida zai biya kusan miliyan ashirin da wani abu kudin wuta to ka gaya min ta ya za ka yi ba za su ƙara kaya ba idan ba su ƙara kuɗi ba ta ya za a yi waɗannan abin da suka cire suka ba wa nefa su yi kwabarin nashi abin ne babu daɗi kuma dole mu faɗa dole mu faɗa ya kamata gwamnati ta dinga nazari da hangen al'amari kafin ta shigo wa mutane shi kafin ta shigo wa mutane shi ga wutar ma ba samuwa take ba wutar ba ta samuwa sannan kuma a rubuto maka bil a zo a ce sai ka biya sannan a zaɓi wasu anguwanni waɗanda suke yan na 'yan gata da manya a dinga sake musu wutar 24 hours wasu anguwannin wasu anguwannin wato awa goma sha biyar awa ashirin sauran anguwanni kuma a hana su in kai magana a ce ai su waɗancan suna biyan kuɗi da yawa waɗannan kuma ba sa biya to ka rasa wannan irin classification ne wannan Allah ya sauwaƙi Allah ka kawo mana sauƙi kuma kai musulmi wallahi ka sani duk duniya ba mai cire ka daga bala'i sai Allah duk waɗannan abubuwan da muke faɗa suna ji ba wai ba sa ji ba kawai mataki ne ba za a ɗauka ba ta haka ka runguma Allah kawai ya baka mafita kai ka riƙe Allah kamar yadda muka ce waɗannan ibadoji wallahi in ka riƙe su da izinin Allah ka dage wallahi Allah zai kama mafita insha Allah ta'ala ba abin da zai hana Allah ya taimake mu insha Allah ta'ala wanda daga cikin magabata aka zo aka ce masa kaya yayi tsada ya ce na rantse da Allah ko lauma ɗaya ta kai naira miliyan ɗaya sai Allah ya ba mu abinci minci haka ne ko ba haka ba lauma a ce ta kai naira miliyan guda ya ce in Allah yadda Allah ba zai hana mu abin da za mu ci ba da za mu ci ba kuma haka ne duk kukan da ake yanzu ba a cin ne ana ci daidai gwargwado alhamdulillah saboda haka mu koma gurin Allah shine cikakken gatan mu Allah madaukakin sarki ya mana gata duniya da lahira Allah ya datar da mu kafin mu yi addu'a ta ƙarshe muna marhabin lale da zuwan a ainihin wato alhaji da suki arabi wanda darakta ne a ainihin wato a abpsr wata ma'aikata ce wadda yake darakto a can yana garin abuja kuma daga cikin labarin da muka samu dangane da wannan bawan allah wato yakan ɗauki bayan allah musamman 'yan gombe aiki a wannan ma'aikata tashi kuma yakan yi hanyoyin alkhairi da matasa da bayan allah wajen sama musu aiki wadda wannan yana daga cikin manyan bukatunmu yanzu a wannan ƙasar yadda wasu mu suke kokari wajen nema wa mutanensu to yana da kyau ya zamanto mu ma namu a same su idan Allah ba wa mutum matsayi ko wata a kafa ya dinga kokarin tuso nasa saboda bahaushe ce naka naka ne wai daɗin zama sai bare yawwa naka naka ne dole mu taimaki namu wallahi insha Allah ta'ala Allah ka ba mu matsayin da za mu taimaki mutane mu yi wa mutane hanyar alkhairi kamar yadda yanzu muka ji hadisin annabi Muhammadun nan cewa ka tsaya akan bukatar musulmi ya fi kai itikafin wata guda a masallaci in ji manzan Allah saboda haka muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi wannan ziyara da ya zo mana musamman kuma ya zo yi sallah a wannan masallaci muna addu'a Allah ya biya shi Allah ya haɗa mu da mu da shi a cikin jannatul firdausi bukatunsa na alkhairi Allah ya biya masa damuwoyinsa Allah ya yaye masa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تقلب الميعاد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نسي يا الله منا توسلي غريك منا كامن كفا غريك da dukkanin ayyukan da muka yi a cikin wannan wata mai alfarma Allah ka karba mana ibadun mu gabaki daya Allah ka yaye mana damoyin mu gaba daya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu ayyukan ibada da muka yi ya Allah ka karba mana wanda suka yi alkhairi suka taimaki bayan Allah Allah ka karba mana gabaki daya wanda suka yi ibada harkar karatu tafsiri karatun qur'ani tahajjud da abin da ya shafi sallolin nafilfili da karatun qur'ani duka Allah ka karba mana Allah kuma ka ba mu iko da damar ci gaba da sama da yadda muka yi a Ramadan a sauran watanni masu zuwa ya Allah Allah kuma ka maimaita mana waɗannan Ramadan Ramadan Ramadan masu zuwa masu yawa ya Allah Allah maɗaukakin sarki ka ƙara mana lafiya da zama lafiya Allah ka yaye mana masifu a ƙasar mu ka yaye mana bala'o'in da kasar mu yake damun mu ya Allah ya Allah shugabannin mu Allah ka kama hannayensu da kwakwalansu zuwa ga abin da zai zama mana alheri duk abin da zai zama mana fitina da mu da su Allah ka hana su aikatawa ya Allah Allah ka kame hannayensu daga aikatawa ya Allah Allah ka sa tunaninsu da hangen nesansu da nazarinsu ya dinga harbawa zuwa ga abin da zai mana amfani ya Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka ji kan iyayenmu Allah ka haɗa mu da su a jannatul firdausi Allah maɗaukakin sarki kai mana rahama duniyar mu da lahirar mu ya Allah ya Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka yaye mana dukkanin matsalolin mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله